بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا ملحة الإعراب زام تاشي باب حروف الجر babi da yake magana akan harufa na jarra abin da ake nufi da harufan jarra shine harufan da a al'adarsu yadda aka san su duk kalmar da suka tasa ta gaba to za ta yi kisra ne shine shine hurufin jarri harufa ne wanda a al'adarsu duk inda ka same su jarra suke imam al-hariri ya ce wal jarru fil ismi sahih al-munsarif bi aharufin hunna idza ma qila sif a imamul hariri ya ce waljarru fil ismi sahihil munsarif bi aharufin hunna iza ma qila sif imamul hariri ya ce maka waljarru ita jarra shine dai jarra a ce wasali kasa ko a ce kisra kamar yadda muka saba fil ismi sahihi ana yin ta ne a suna wanda yake sahihi lafiyayye eh suna wanda yake lafiyayye al munsarif ko mai sarrafuwa a nan da ya ce al'ismus sahih ya cire wasu sunaye ya cire suna makasuri da suna mankusi shine as-sahih in ka samu irin su Musa kaga ba za su karbi kisra ba ko to kaga makasuri ne sai ka ce Musa sai ka ce ja'a Musa ra'aytu Musa sai ka ce marartu sai ka ce bi Musa shine hikimar Imam Hariri da ya ce fil ismus sahihi a cikin suna sahihi hakan nan kuma idan ka samu suna makasuri ko mankusi ko makasuri to shi ma za ka ga ba zai yi kisra yadda ake bukata ba shi yasa ce maka as-sahihi lafiyayye alamun sarif kuma mai sarrafuwa da ya ce maka alamun sarif ya cire maka wanda baya sarrafuwa ai akwai sunayen da ba sa sarrafuwa ko ko irin su mi irin su sunan da yake ajami da sunan da yake ajami akwai wasu illoli da suke hana suna sarrafuwa wanda insha Allah za mu karanta su a gaba za a yi bayani yadda ya kamata a kansu to ka kamar irin su Ibrahima sai ka ce inna awhayna ilai kama awhayna ila nuhin kaga ka sarrafa nuhin ko yayi kisra ko wannabi ne wa awhayna sai ka ce ila Ibrahima ka ce ila kuma sai ka ce Ibrahima to wannan shine hikimar Imam al-Hariri da yace wal jarru ita jar'a wal jarru fil ismi sahihi ita jarra ana yin ta ne a suna sahihi kaga makasuri da manqusi sun fita kenan al munsarif mai sarrafuwa kaga anan ma ismul la yansarifu ya fita a wannan kaida ina fatar ka fahimta yace bi aharufin kunna idza ma qila sif bi aharufin ita wannan jarra din ana yin ta ne bi aharufin da wasu harufa kunna sune idza ma qila sif idan aka ce siffanta su to su ne min wa'ila wa fi wa hatta wa ala wa an wa munzu sun mahasha wa kala ya ce min ana yin jarra da min sai ka ce minan lahi ko? ko? minan lahi ko minan nasi ko? to duk inda ka ga min to za ka ga kisra za ta yi in ka ga min kuma ka ga ba ta yi kisra ba to ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne ko sunan ne bai zamto sahihi ba ko kuma sunan ne baya sarrafuwa shi yasa Imam al-Hariri tun farko ya daure maka akuyarsa a jikin magarya ko yace wal jarr fil ism sahihi al-munsarif suna sahihi munsarifi saboda haka in ka ga min kaga baka ga jarra ba to ɗayan biyu ne ko sunan ba lafiyayye bane ko kuma sunan baya sarrafuwa ka gane hikima da dikka da iya koyarwa irin na Imam al-Hariri ko yace to wa min wa ila sannan hadda ila shi ma sai ka ji an ce ilallahi wa fi haka fi sai ka ce an ce fil madrasati ko ko fil nasi wa hatta sannan ana yin jarra da hatta ita hattan nan kusa a cikin hurufin jarra duk ta fi su wahala ta fi su wahala saboda ita hatta ana yin adashi da ita sannan hatta ana yin jarra da ita sannan hatta ka fahimta ana wa fi'ili mudari'i nasaba da ita saboda haka in kaga hatta sai kaga suna yayi kisra to wannan sunan ismi ne kamar mi sai kaje Qur'ani ya ce salamun hiya sai ce hatta madala'il fajari kaga madala'in nan an masa kisra ne saboda shi din ismi ne amma da fi'ili mudari'i ta samu to fataha za ta masa saboda haka in kaga hatta kaga fataha wa fi'ili mudari'i ne in kaga hatta kaga kisra to suna ne tai wajen ra duk da ana adafi da ita amma dai a rike ta anan din haka ta fi su ala wa ala irin su ala ko irin su ala samawa ce ko wallamu hakan nan lami a wa an kai ana kisra da an sai ka ce an zaidin ko ko an muhammadin ko e wa munzu ana kisra da munzu sai ka ce munzu tun lokaci kaza sai ka ce munzul yaumi yau guda ma ra'aituka munzul yau ban ganka ba yau guda to shine munzu ana yin kisra da ita ka fahimta akwai yar uwarta kuma muz ita ma duka yar uwarta ne summa hasha sannan ana yin kisra da hasha sai ka ce ja alqawmu sai ka ce hasha zaidin ka fahimta wakala sannan kuma ana yin ana yin kisra da kala sai ka ce ja alƙaunu sai ka ce kala zaidin mutane gaba ɗaya sun zo banda zaidu amma ita wannan hasha da kala ka fahimta su ma suna daga cikin harufa masu ɗan wahala wahalar su shine suna iya zama harafi kuma suna iya zama fi'ili in ka ce ja alƙaunu sai ka ce kala zaidin to kala ɗin anan harafi ce in ka ce ja alƙawmu sai ka ce hasha zaidin to hasha ɗin harafi ne amma in ka ce ja alƙawmu sai ka ce kala zaidan to anan kuma ta zama fi'ili ka fahimta ta zama fi'ili saboda ka suna zama fi'ile suna zama wannan duk mutum ya kula zai gansu a hankali to wannan sune hurufil jarri wal ba'u wal kafi iza ma iza ma zida walla mufahafas takum rashida wal ba'u wal kafu iza ma zida wallamu fahafas ta kum rashida ka tabbatar da malam malam ne ko yace wal ba'u hakan nan ana yi kisra da ba ko sai ka ce billahi ko ko bi muhammadin kaga kai kai ka masa kisra ko wal kafu sannan ana yin kisra da kafi ko sai ka ce zaidu sai ka ce kal asadi kal asadi kamar zaki yake to kaga an masa kisra ko izama zida to kaje da matar take za ta kada mijin ko ya ce izama zida idan aka ƙara su da sharɗin su zama na ƙari ya zama ba na kalmar ba ne na asali ƙara su aka yi saboda mai ai akwai kalmar da za ta iya farawa da ba ba akwai irin su badarun ba to kar ka ga badarun ka ce ah to gaba kuma a ce badarun a ya ce izama zida in aka ƙara su wal kafu irin su kafi za ka yi ganin irin su kashir ko? ko? ko kitabu ko? ko ba haka ba ne? sai ka ga kitabu sai ka ce ah to an ce da inda kafi take tana yin kisra a a ce ai wannan kafin na kalmar ne ba na ƙari ba ne shi yasa ce maka izama zida idan aka ƙara su wani harufan gaba ɗaya da aka ce maka suna ƙarin suna yin kisra da sharaɗin su zama na ƙari ba na kalmar ba ina fatar ka fahimta wallamu hakan nan lami ita ma lami in aka sata sai ka ji an ce li zaidin ko ka ce alhamdu sai ka ce lillahi ka fahimta to ba wai duk inda ka ga li kisra za ta yi ba a'a sai ta ƙari ce sai an ƙara ta ka fahimta shi yasa ce maka izama zida fahafas fahafas ha ka kiyaye wannan abubuwan da in gaya maka ji imamul hariri ta kuma rashida sai ka kasance shiryayyen mutum sai ka samu hanya ta ilimi dodar wa rubba aidan summa muz fi fi fi ma hadar min az-zamani duna ma minhu gabar a wa rubba aidan summa munzu summa muz fi ma hadar min az-zamani duna ma minhu gabar a wa rubba sannan ana yin kisra da rubba sai ka ce rubba rajulin ka fahimta rubba rajulin kuma ita rubba kamar yadda in gaya maka tana da ma'anoni guda biyu tana nuna takalili kuma tana nuna takasiri siyaki shi zai sa ha gane me nake me ake nufi abin da yake nufi tana nuna takalili tana nuna takasiri wani lokacin in rubba ta zo sai ta nuna sau da yawa ne abin wani lokacin kuma in rubba ta zo sai ka ce kaɗan ne ka fahimta sai ka ce rubba rajulin karimin laƙaitahu sau da yawa na hadda wani babban mutum kuma za ta iya zama ta kalilin rubba rajulin kariman laqitahu kadan ne na hada da wani babban mutum ban cika haduwa da manyan mutane ba ka fahimta zaka ba da misali sai kana cewa baka cika haduwa da irin mutane iri kaza ba to zaka yi amfani da rubba dan kana cewa baka cika haduwa da irin su ba ka fahimta to shine rubba a ita rubba tana da lugogi tana da lugogi da yawa ka fahimta amma daga cikin lugogin da muka saba da su rubba ko a ce ruba shi yasa a qur'ani a kira'ar mu yaya alif lamin rubba ma yawaddu allazina kafaru ko sai ka dance rubba ma yawaddu allazina kafaru rubba ce fa rubba ce wannan rubba ma yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin ko ko yaya aya take rubba ma yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin da yawa in aka ce ranar lahira za ga kafirai suna burin ina ma da a ce a duniya sun zama musulmi wasu malaman tafsir suka ce wai suna nufin ba wai fa laukanu musulmi da mun kasance musulmi ba a'a laukanu usatul musulmi kafirai in suka je lahira suka ga bala'i hesi wurin ina ma a duniya sun zama musulmai in ya so ya zama duk wani shedanci ba su daina ba ka fahimta kafiri ke je lahira sai ya ga bala'i sai ce ina ma da a duniya ya zama musulmi amma malaman tafsir suka ce wai yana nufin ba wai musulmi na kirki ba a'a wai da ma sun yi musulunci ya zama suna sallah suna kalmar shahada amma kowane irin nau'in sabo suna yi to wannan rubba ne abin da yasa ba za ka ga kisrarta ba saboda wani dalili ne saboda an kawo ma ka san ma shi bana daga cikin sunaye ko ka san sunayen kala kala ne akwai asma'ul mawsul da sauransu ko to ma din shine karbi hukuncin ka fahimta da a ce za a kawo wani suna a gurin ba ma ba to za ka ga kisra zai shine wa rubba aidan summa sannan sai muz sannan sai muz ita ma muz da muz kusan duk ma'anar su ɗaya ne in ka ce muz tun lokaci kaza muz muz muz sabahin din safiya ko munzu sabahin amma dan bambancin su ita muz ka fahimta ita muz ko kuma ita munzu ta fi nuna daɗewar lokaci ka fahimta in an daɗe ba a ganka ba sai amfani da munzu idan kuma kawai yau ɗaya ne ba a ganka ba tun da safe ne ba a ganka ba watakila da azar aka haɗu sai a amfani da mun sai amfani da muz watakila ka haɗa mutum da sa da da rana ko ka haɗa shi da azhar zaka yi cewa ma ra'aituka muz sabahin ban ganka ba tun safiya amma watakila baka haɗu da shi ba watakila sai gobe ko ko sai da daddare ko sai da asuba zaka ce ma ra'aituka munzul yaumi ban ganka ba yau kwata kwata gaba ɗaya yau ban ganka ba ka fahimta da munzu da munzu duk ma'ana su ɗaya ne amma in ka daɗe ba ga mutum ba sosai ka amfani da munzu in ko ba daɗewa kai sosai ba ka amfani da munzu ina fatar ka fahimta shine wa rubba aidan sannan sai rubba summa muz fi ma hadar fi ma hadar cikin lokacin da yake zuwa mina zaman daga zamani ita muz tana da lokacin da yake hal yake halarto ne na zamani duna ma minhu gabar eh duna ma minhu gabar wannan hukuncin da aka gaya maka duna ma minhu gabar babu wata kura a wannan hukuncin da aka gaya maka ka fahimta karatu ya baka tatacce babu kura a cikinsa ka fahimta eh taqulu ma ra'aituhu muz yawmina wa rubba abdin kayyisin marrabina to ka san shi Imam al-Hariri ko baya barin ta kwana eh sosai kuwa baya barin ta kwana taqulu in zaka bada sarka ce ma ra'aituhu muz yawmina ban ganshi ba tun yau din mu gaba ɗaya yau ni ban ganshi ba to zaka iya cira muz nan sai ka sa munzu zaka ce ma ra'aituhu munzu yawmina ka fahimta to ma ra'aituhu ban gashi wa muz yaumina to kaga yaumi kaga ta yake sala da musko wa rubba abdin kayyisin marrabina wa rubba abdin saudewa wani bawa ko kuma wa rubba abdin kadan ne na hadu da wani bawa kayyisin mai matukar basira marrabina wanda ya zo wuce ta wurin mu ka fahimta kamar kadan ne na hadu da wani bawa mai basira shine rubba abdin kayyisin shine mutum mai basira mutum mai kwakwalwa ka fahimta wanda yake gane abu shine kayyisu shine daga kaisu ne a hankali ba akwai littafi ba tufatul akayas ko a ina ne muka magana kan tufatul akayas to marrabina wanda ya shude ta gurin mu ka fahimta to kaga yana maka magana akan rubba ko to shin rubba dole sai ka ganta ko kuma ana samun canji zai baka wani karatu wa rubba ta ce abadan musaddara wala yali hal ismu illa nakira wa rubba ita rubba ta ci abadan tana zuwa ne kowane lokaci shine abadan din musaddara a farkon jumla shine musaddara daga sadaru ne ai musaddara tana zuwa ne a farkon jumla ita rubba ana fara magana ne da ita amma kaga irin su ila kaga da aka ce mara aituhu sai aka ce muz yaumina kaga mara aituhu ban ganshi ba kaga muz yaumina kaga ai muz din sai aka sata a tsakiya ko to irin su min su ila su bi duk zaka iya sasa a tsakiyar jumla amma rubba ita ake fara sawa farkon jumla kaga nan da za a bada misali da rubba sai aka ce rubba abdin kai yi sun marrabina ko sau da yawa ne wani bawa mai basira ya zo ya wuce ta wurinmu kaga rubba shi yasa ce maka wa rubba ita rubba ta ci abadan tana zuwa ne har abada musaddara a farkon jumla wala yali hal ismu ko babu sunan da yake biyo bayan rubba illa nakira sai nakira ai ka san nakira ko nakira shine sunan da ba a tantance shi ba ko sunan da ba mu'arrafi ba ba mudafi ba ba shifshil mudafi ba ba lamiri ba wannan shi ake kira na nakira nakira shine kamar ka ce wani nan da kace rubba abdin wannan rubba abdin ko da yawa wani bawa tun da kace wani bawa kaga ba a san shi ba ko amma da rubbal abdi kace kana nufin wannan bawa amma kuma kaidar larabci ba za ta karba ba ita rubba duk lokacin da za ka yi amfani da rubba to sai dai ka nuna abin da ba a san shi ba rubba abdin sai sau da yawa wani bawa wani bawa za ka cewa rubba rajulin sau da yawa wani mutum kaga ba a san shi ba ko to duk lokacin da ka sa rubba to ka kawo sunan da ba a san shi ba shi yasa ce maka wa la hal ismu ba sunan da yake biyo bayan rubba illa na kira sai na kira ka fahimta na kira wa taratan turmar ba'adal wawi ka qawlihin wa rakibin bijawi ka fahimta yace wa taratan turmaru ba'adal wawi ka qawlihin wa rakibin bijawi yace wa taratan wani lokacin tudumaru tudumaru ana boye ita rubba ba'adal wawi a bayan wau wani lokacin sai a kawo wau da ma'anar rubban ba sai an ka maka rubban ba ka fahimta shine wa taratan wani lokaci kuma wannan taratan din da ya kawo wani lokaci kusan ma an huboyewa an huboye ta ma ka fahimta saboda tsari ne na karatu ya ce maka wa taratan wani lokaci amma mafiya yawan lokuta ma yanzu in ka dauki in ka dauki mu'allaka ta imamul qais ko kuma ka dauki wannan mu'allaka ta sittan nan a iya mu'allaka ta sittan nan sai ka samu wawo rubu sun fi dari sun fi dari akwai a shafin da shafi ɗaya ma sai ka samu kusan guda biyar kaga ai ma an ma fa amfani da ita rubban ko baka ji a can ma ya ce wa zafin fuwaikal ardi laisa bi azali wa zafin mana wa rubba zafin ka fahimta shine wa taratan wani lokaci turmaru ana boye ta ne ba'adal wawi bayan wau a madadin ka ce rubba zafin sai a ce wa zafin ka fahimta sai ka ji imrul qais yana cewa wa laylin kamaujil bahri mana wa rubba laylin ka fahimta to wani lokacin akwai fa'o rubba ma wani lokacin ma ba a iya jikin wau ake ɓoye ta ba wani lokacin ana ɓoye ta a jikin fama ka baita wani lokacin fa za a kawo sai a ɓoye rubban a jiki ba a iya jikin wau ake ɓoyewa ba ka fahimta in ka duba zaka ji imrul qais ya ce fa misliki hubla kar dariktu wa murdi'in ba makaranta da kai ba yace fa misliki ma'ana fa rubba misliki ka fahimta dan Allah ka gano nan karatun to wani lokacin sai a kawo wau a madadin rubba wani lokacin sai a kawo fa a madadin rubba shi yasa to anan sai ya ce maka wa taratan to dubar ba adal wawi amma ba iya wau din ake boye ta ba za ga an boye ta jikin wau ka kaulihin kamar fadin laraba sai ka ce warakibin bijawi warakibin wani mahayi kaga rakibin kaga rakibin dinan kaga ai na kira ne ko rakibin wani mahayi warakibin bijawi sau dewa na hadu da wani monan mahayi bi jawi a gurin da ake kiransa jawi jawi din sunan guri ne eh sunan guri ne ko kuma sunan wani guri ne eh sunan dai guri ne zai zai nuna eh warakibin bi jawi ka fahimta kaga warakibin bi jawi ma'ana warubba rakibin bi jawi yawwa ka fahimta sai hurufil qasami su kuma hurufil qasami su ne harufan da ake rantsuwa da su ya ce kasan su wasu daga cikin hurufin jarri ko ai harufan rantsuwa gaba ɗaya gaba ɗaya jarra suke yi ka fahimta hurufin kasami ya ce sun mata jirrul isma ba ulkasmi wa wawuhu wata wa aidan fa'lami lakinna ta ta'a bismillahi iza ta'ajjabta bil ishtibahi ya ce sun matajarrul isma ba'ul kasmi wa wawuhu wa ta'u aiban fa'alami don Allah da ta'ala mashi da dadi akan wakalla? eh to ai masu aikin ne da aikinsu masu aikin ne masu abin ne da abinsu sun matajarrul isma ba'ul kasami ba'ul kasami ba wadda ake rantsuwa da ita sun matajarrul isma tana jarrantar sunaye ka fahimta summa tajrul isma ba'ul qasami ba'ul qasami ba wanda ake rantsuwa da ita summa tajrul isma tana tana jarrawa sunaye sai ka ce billahi ma'ana kana nufin na rantse da Allah ko birrahmani na rantse da ubangiji arrahmani ka fahimta wani lokacin ma sai kaga an an ce bi rabbil ka'abati bi rabbil ka'abati na rantse da ubangijin dakin kaba kaga bi rabbi ko bi rabbil ka'abati akwai wani akwai shi akwai wata shekara muna karatu da su malam aminu lokacin a ina ga a wannan shekarar mun sauke ita wannan mulhadin mun sauke ta da sharhin ta tofatus saniya lokacin suna ji da nahawun su a lokacin wannan tofatul ahbab kai tofatul ahbab wanda mai sharhin da muka sauke ta da su tofatus saniya ma kaga ta kai ukun wannan yawa ko sai da muka sauke ta da su suna ji da nahawun su kawai sai ga odiyon wani mutum wai yana so ya ya soki Profesa Ibrahim Makari ya kira Profesa Ibrahim Makari a waya amma yana cewa wai wa rabbul ka'abati wa rabbul ka'abati su kuma suna ji da nahawun su kansu yana hayaki suka ce min kaji fa wai cewa ke wa rabbul ka'abati in ce to ai sharrin sharrin mutanen kira wai Profesa fa zai yi wa gyara wai Profesa fa ya kira a waya wai zai yi muƙabala da shi yana cewa wa rabbul ka'abati sai gashi yaran da kafarsu ba ba ta yi kwari a nahau ba suna ce min kadufoci ake wa rabbul ka'abati in ce to ai sharrin kungiyancin kenan in ce haka suke har manyan ma duk matsalar haka take duk jirgin su guda ne ka fahimta professor fa aka rawa kallaka kalli wannan maganar wai wanda ya kira professor zai zai kalubalanci professor shi yake cewa wa rabbul ka'abati kuma sau tsabar ya yi da kansa fa a waya fa ya kira professor makar wai zai yi mukabala da shi kuma yana cewa rabbul ka'abati eh kaji kaji kaji wata shiriri da ko wai shi hakan wai wai gyara zai wa profesa kai suna ji suka ce kaji ho rabbul kawata in ce ah to ai tafiyar kenan ai haka take in ce dai ku dai shiru kawai kwarai kuwa eh sun mata jirri isa ba'ul kasami to ba'ul kasami tana wannan kaga wanda ya kira profesa wai zai wa profesa makar gyara yake cewa rabbul ka'abati kaga bai karanta mulha ba ko ai ko ajrumiya bai karanta ba ajirumiya ma ko mataninta ba a shafin farko ya kawo hurufin kasami ba to kaga ko ajirumiya bai karanta ba wanda bai karanta ajirumiya bane wai shine zai kalubalanci professor kaji kaji wani sharri ko ta wa qad tajrul isma wa qad tajrul isma bi idafa ko a wannan ina ne summa tajrul isma ba'ul kasami ba'ul kasami tana jarrantan suna wa wawuhu wa tawa aidan fa'alani wa wawuhu sannan wawil kasami shi ma yana jarrantan suna sai ka ce wallahi ko ko ƙur'ani zaka ji an ce wan najmi idza hawaiku to wan najmi kisra nan da aka yi kasami ne rantsuwa ne wattini wannan kisra da kani wawul kasami ne wazaitun wa duri sinin wa hazal baladi ka fahimta to duka wannan ne hadirin su wa shamsi wa duha wa shamsi si din nan da ka gani wawul kasami ne wa duha wal qamari kara din nan da ka gani da kisra wawul kasami ne da yazo a baya wal qamari idza talaha wal layli kaji ko idza ya gasha was sama'i wa ma bana wal ardi wa ma daha wa nafsin ka gane dukkan wawul kasam ne take aiki ka fahimta to kaga wannan farkon surori ma na nasu duk sun ishe kama misali a wawul kasami in ko cikin kudade kake so ka dausa sai kaji Allah ce fala wa rabbika la yumin kaga fala wa rabbi ko to saboda wannan wawul kasam ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum to wawuhu watta wa hakan nan ta zaka ce tallahi kana rantsuwa ko ko san annabi ibrahim da yace wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin ko to wa tallahi ka fahimta aiban har yanzu dai fa alami to ka san wannan karatun lakin takussu ta bismillah idza ta'ajjabta bil ishtibahi lakin sai dai yadda abin yake takussu ta'a ta kusuta a ka keɓanci ta bismillahi da sunan Allah in ka zo yi rantsuwa sauran zaka ce wa rabbil ka'abati ko kamar yadda muka bada misali zaka yi cewa wa rabbil ka'bati da makamantan irin wannan wa rabbil ka'bati amma lakin ta kusutta a bismillah ka kebanci ta da iya sunan Allah iya sunan Allah shi zaka sawa ta ta kusutta a bismillah eh ka kebanci ta da sunan Allah idza ta'ajjabta lokacin da kai mamaki bilashtibahi wannan hukuncin babu rikici eh wallahu ta'ala a'lam za mu tashi babul idafa